أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم غير مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha uku ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda yake daidai da uku ko biyu ne biyu ga watan uku biyu ga watan uku 2026 a miladiya kamar yadda muka saba a za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka ta kofar mai girma mai martaba sarkin damma a yau za mu shiga sabuwar sura sura mai girma sura mai albarka ta ce suratul daha wannan sura sura ce wadda take ta kunshi abubuwa da yawa na farko dai a makka aka saukar da ita kuma saukar ta ma da wuri a cikin makka din ba da jimawa ba yau tana kunshe da tarihi mai ban mamaki shine wato kenan tarihin musuluntan sayyidina umar an saukar da wannan sura musulmi suna koyon karatunta akwai kanwar sa'id na umar ana ce mata fatima mijinta sa'id bin zaid ya je ya karbo wannan tura bayan an rubuta ya tafi gida suna koyon karatunsa shi yana biya mata ita tana yi suna saurara su yi kokarin rike wannan sura to sai daidai wannan lokacin sai wata matsala ta faru da ta faru a kan annabi salasalama tsakanin manya-manyan mutanen makka saboda haka sai aka taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani daga cikin wanda suka ji ciwon abin sai ya mari ɗaya daga cikin manyan makka akan annabi wasu sun ce hamza bin abin ne kuma lokacin shi bai musulunta ba amma ji ciwon abin da aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mari mutumin mutumin kuma dai daga cikin manyan manyan mutanen makka saboda haka wannan sai da hangula mutanen makka akai sayyidina umar dan kadabi sai ce to yanzu duk wannan rikici akan muhammadu ake yi za a taba irin suwa ne a cikin garin makka kuma muna ji muna gani don haka shine maza maza sai wato kenan ya dauki takwabinsa ya zare takwabin sai ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallam da niyan zai je ya kashe shi kowa ma ya huta a daina ma wani rikici gaba daya to daidai lokacin da zai tafi riga mun san cewa farkon musulunci ne farkon musulunci kuma sai zama da kan cewa musulmi ba su iya zama su yi ta'alimi kamar yadda muke haka a fili sai dai a boye a boyen ma sai a gidan arkam ibn abi kanaka a nan suke taruwa in qur'ani ya sauka a nan za su taru kuma ba su iya shiga cikin gidan sai sun shammaci mutane wani zai sanda yana kamar zai wuce in ya haka gaba da baya gaba kowa sai ya shiga in ya ga wani ta gabas ko ta yamma sai ya sabu zarce sai ya wuce sai dai wani lokaci sake dawowa haka kuma a wajen fita idan za su fito sai sun dan leko sun leka kan titi ba kuwa sai maza maza mutum ya fice sai ya kawai kama akan titi yake to da haka suke shiga gidan da haka kuma suke fita idan sun taru a wannan gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da su alqur'ani yana koyar da su addinin musulunci in kuma kaga sun yi karatu sai dai in sun koma gidajensu to saboda haka shi wannan sa'id ya karbi wannan rubutu na alqur'ani ya je gida yana koya matarsa Fatima Umar bin al-Khattab ya fito shi kuma zai zo shi sai suka haɗu da wani sai ya ce ga takwabi a zari hankalinsa a tashi a dugun zume ila aina ya umar ina zuwa ya umar sai ya ce masa zan je ni gurin muhammadu ne yau sai na sare shi duk abin da zai faru a makka allah sai da ya faru na ce masa a'a kana da hankali kwa umar sai ya ce masa me ka gani ni ne za ka ce in ba da hankali ca to ina hankalin naka ya ce me kake nufi ya ce ai mai hankali shine wanda ya fara kula da sha'anin kansa kafin ya shiga sha'anin waninsa al'aƙilu man bada abi nafsihi qabla an yadkhula fi sha'ani ghairihi sai ce me kake nufi sai ce laqad alimta anna uktaka fatima wa zawjaha sa'id kilayhima qad aslama falimada lam taqtuluhuma faqtuluhuma bada'an qabla an taqtula muhammad ai kai ka sani ma kanwarka fatima da mijinta sa'id bin zaid dukkansu su su biyu sun musulunta kuma a ga matsala a cikin gidanku baka kashe ta baka ce zaka tafi kan abin ka je ka kashe su muna da da da kanwarta ka da mijin nata duka je ka kashe su tukunna sai ka je ka shiga cikin sha'anin muhammad sai ta yi shiru sai ga kuma hakan ne fa da ka sai kwana ya shiga gida ya same su suna karatu ya ji da kunnansa tun daga zauren kofa gida suna karantawa suna karatun alkur'ani yana shiga suka ce ga umar maza maza suka tare abu suka tattara suka sa a garkance cinye su ya ce menene kuke karantawa suka ce bani na ruwanka kawo kawo suka ke suka ya kama mijin na ya jashi daga shi toka shi danne shi ta ga zai cutar mata da mijinta ta taho ta kama shi ta cinye shi da karfi a kokowa har yi mata rauni to sai jikinsa sai danyi sanyi ya ce menene ku bani abin da kuke karantawa ta ce masa ba wani abu bane wanda muke boyewa ba gashi to sai karanta kuma dama ya iya karatu karanta taha ta kuma bai san irin wannan harafofin ba ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzila mimman kalakal arda was samawati ula arrahmani ala al'arshi tawa yana karatu yana karatu yana karatu yana karatu sai mai riwaya yake cewa shi mijin fatima ya ce wallahi na ga musulunci a jikinsa kafin ya nisa da karatun jiki ya yi sanyi saboda ya ji abin da shi bai taba ji ba saboda yana da karfin wato kenan balaga ta larabci da fasaha ta don haka yana fahimtar ma'ana mai zurfi wato kenan ta alkur'ani irin wanda wani musulmin da ba balarabe bane ba lalle ne fahimce ta ba to saboda haka sai jikin sai sanyi ya tambaye su to in za a musulunta ya ake yi sai suka ce ka je kai wanka ya zai wanka suka ce to mu tafi a gurin annabi a waka kalma saboda haka suka tafi gidan arkan sai sallama suka buga kofa sai mutane duk suka razana umaru ne fa umaru ne annabi sa sa ce ku bude masa ya shigo ko shi waye ma aka bude ya shigo so gaisa da annabi sa ya rike shi gam ya ce a'a ni yanzu na zo musulmi na zo musulunta ne saboda haka aka ba shi kalma da ya dube su sai ce sai ce ya rasulullahi alasna alal haƙi ba mu ne muke kan gaskiya ba yanzu kaga ya sa kansa a ciki adai sasa ce kwarai mu ne kan gaskiya sai ce fal ikfa auli mata idan me zamu rika boye addinin mu wallahi la takrujanna wa la nakrujanna ma'aka zaka fita fili mu je mu bayyana addinin nan mu ma za mu fita tare da kai saboda suka fita suna kabbara a cikin garin makka suka ja ɗakin ka'aba aka danyi dai hayaniyar da aka yi kowa in ya fito yau kabbara yau allahu akbar a cikin garin makka mutane suna kawo ɗauki sai su ga umar a gaba a wata riwaya an ce har da sayyidina hamza domin wancan rikicin da aka yi da ya mari mutumin sai ya ce ana aladini muhammadin fali nazi'a ne a hadin minku don hanza ne ya yi mari kuma inda ke ta zana abu jahil aka mara sai ce ni din dafa hamza shi ma ba musulmi ba ne sai ce ni din ina kan addinin muhammadu don haka duk wanda zai jadi ya zai jadi a cikin ku to kaga shi ya riga ya musulunta ya kwamitin ɗin kansa da musulunci sadaka shi umar da ya zo nan zai kashe annabi sallallahu shi bai iso ba sai ya yi gidan fatima kafin ya dawo hamza ya shigo to yanzu da ya zo ya shajja a sai ce mu fita sai suka fita to da aka sai an an kale ko sai kaga hamza da umar a cikinsu da kai lalla al'amarin muhammadu ya baci ya baci a cikin kasan nan in ka zo zai ka ko ba in ka leko sai ka kuma suna kabbara da kalmar shahada suka zo abin nan to wannan sura tana da tarihi mai girman gaske Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim daha wannan kalma daha tana daga cikin harfin da ake cewa huruful muqatta'at ko malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki shi ya san abin da ake nufi da wayannan kalmomi amma duk da haka wasu malamai suka ce a'a duk da cewa huruful muqatta'a ne suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ka shi sa wasu mutane za ka sa ce masa daha ko kuma dahe gurgudan yadda suke karanta alkur'ani saboda sun tafi akan cewa suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai iya yiwuwa ya fito a cikin huruful muqatta'a amma kuma zai iya zama suna kamar yadda nun wal qur'ani ne wal kalami wa ma yasturuna to nun din ai suna ne na kifi da haka Allah ke cewa wa zannuni iz zahaba mughadiban ai nun din sunan kifi ne ko amma kuma yazo a cikin kalmar huruful muqatta'a nun saboda suna ne kuma harful muqatta'a ne idan har haka ne kaga babu abin da zai hana wannan kuma ya zama suna ya zama daga cikin hurufin muqatta'a sannan kuma ya zama suna daga cikin sunayen annabi sallallahu ko kuma lakabi daga cikin lakabansa don haka suka ce kenan lakabi ne daga ciki to amma abin da ba da bambaki mamaki bambanta shi da sauran wato kenan hurufin muqatta'a su in an zo ana fitar ana faɗan su wato kenan da sunansu sosai amma wannan sai aka takaice shi misali alif lam mim duka suna fitowa a abin nan ko nun sad ko in ka ce alif dama alif ne sunansa ko lam dama lamun ne mim dama mimun ne sad dama sadun ne nun dama nunun ne haka ne ra dama ra'un ne amma wannan sai ya zo ya yanke wannan raɗi a wannan hamzar da take ciki ba ce ta'un ba za ka ce ta'ayin ya ka ne za ka ce ta kawai ba a ce ha'un ba za ka ce ha ta ha mubanci wani abu to sauna sai ya bambanta su da sauran wato kenan balaga da take cikin sauran hurufin muqatta yankewan kawai wasu suka ce yana daga cikin al'adar larabawa cirewa wa yanan abubuwan wani lokaci saboda karye nauyi akan harshe kamar bi'irun suka ce birun kaga an cire wato kenan wannan hanza din to saboda haka ana irin wannan kuma sai suke cewa alkur'ani gaba ɗayansa daga bakar hannasinsa yana da wata mu'ujiza mu'ujizar shi ne alkur'ani in ka fara shi daga farko duk inda kake tafiya kowane harafi da kowace kalima da kowace jumla suna bibiyan juna ne wannan za ka continuation da wani wancan wanda za ka continuation da wani wancan inda wannan ya tsaya za ka inda wannan ayat ta tsaya to ayat ta gaba za ka tana da munasaba da ita ko ta gaba ko ta baya ita ma kuma haka ita ma kuma haka hatta suka ce surori duk inda sura ta tsaya to tana da munasaba da ta gaba yanzu misali ka dauki fatiya in ka ce alhamdulillah rabbil alamin daidai lokacin da ka ce صراط ال- ولا الضالين كو ولا الضالين زي داتي ده بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تكو بسم الله الرحمن كيت بسم الله الرحمن da ta dace da wato kenan alif lam sai da ke wanda ya zo da huruful muqatta'a su huruful muqatta'a sun zama surorin da suke da wannan shine ita wani mu'jiza na alqur'ani daban amma da babu zaka ga wato kenan ya tafi da wannan ko min aljinnati wan nasi bismillahir rahmanir rahim ko min aljinnati wan nasi alhamdulillahi rabbil alamin kowace sura tana jone da yar uwarta kamar yadda kowace aya take jone da yar uwarta sai dai surorin da suke da huruful muqatta'a su din kuma su ma suna da wata mu'jiza tasu da wanda alqur'ani yake tafewa to kenan da ita da haka sai suka ce kenan yadda za mu iya fahimtar wannan kamar misali akwai wani littafi da wata malama yar gane ta rubuta ana kiransa ana kiransa the beautiful ones are not yet born idan wanda ya karanta littafin nan daga littafin ya fara da hayaniya a cikin roka mota ya kare da hayaniya a cikin mota duk da cewa ta yi portraying yanayin gwamnatin gane a wancan lokacin da yadda corruption ya shiga ciki da rikici da duk abin amma sai ta kawo shi a kaman ana tafiya haka yadda aka fara tafiyar haka yadda littafin ya fara haka ke waya haka ke kwa haka mai kuma ya kare ya fara da mutane suna cike mota suna tafiya suna tadi ya yi landa kuma mota ne suna cikin mota suna tafiya suna tadi da haka sai ka ta ina aka fara ta ina aka kare sannan kuma kowane nukɗa ɗaya a cikin littafin ta tana kokarin ta jona shi da na gaba kowace nukta ɗaya tana kokari ta kawo shi da wani problem da yake da existing a cikin gwamnatin ghana a daidai wannan lokacin the beautiful ones are the to saboda haka wanda ya karanta wannan wala Allah zai fahimci abinda malamai suke bayani akan wato kenan kasantuwan alqur'ani at-tawasul na alqur'ani cewa wannan yana bibiyan wannan wannan harafi hatta a harufa wannan harafin yana bin wannan hatta kalmomi wannan kalma tana bin wannan hatta surori aljumloli wannan jumla tana bin wannan haka kuma sura wannan ma tana bin wannan wannan yana daga cikin ijazul qur'an to Allah madaukake sarki yace ma anzalna alaykal qur'ana ya muhammad bin saukar maka da alqur'ani ba litashqa dan ka sha wahala in an ce wata kenan a shaki shine wanda yake ya sha wahala marar amfani idan mutum ya sha wahala wahala mai amfani ba za a ce masa shaƙi ba ko yau ba za a ce masa shaƙi ba sai dai a ce masa wato kenan ya sha wahala amma wahalar mai amfani ita wannan dama ba a sodanta amma Allah madaukakin sarki bai saukar maka da alkur'ani ba ya Muhammad wato kenan dan ka sha wahala kuma ta banza amma ta ina wannan wahalar ya fito me yasa wato kenan ake ganin cewa ƙur'ani wahala ne ga annabi sallallahu akwai hanyoyi da yawa bari mu ba da misali hanyar farko an samu gungu na mutanen makka manya-manyan mutanen makka suka je suka samu annabi muhammad sallallahu baki da baki suka ce masa laƙad ashkaita nafsaka ka wahal da kanka kuma yanzu ka zo kana wahal da waninka mana yanzu abubuwan da kake na kai wahala kake yi wanda take bata da wani amfani kuma mutane da dora sa kanka su ma wahala za su sha wanda take wato kenan marar amfani amma me yasa suka wannan hangen saboda sun ga yanayin Allah sa yanda ya canja yanda yake karatun alkur'ani da yanda ya bada rayuwarsa a kai da yanda sahabbai suke karanta alkur'ani da yanda suke wato kenan bada rayuwarsu a kai da yadda suke kokarin sai sun koya wa mutane alkur'anin nan da irin walakancin da ake musu da irin yadda suka yi wastandin suka yi wastandin wannan walakancin suka yi haƙuri da duk abin da ake musu to sai suke tunanin cewa wani wahala suke sha ta banza ne me yasa saboda akwai abin da ake kira algaya akwai abin da ake kira alwasila larabawa suka ce alwasilatu tubarirul gaya ko duk da yahuda sun juya shi suka ce alagayatu tubarirul wasila amma ba haka bane the end justify the means su abinda suke faɗa kenan amma musulunci yace the means justify the ends ko yawa alwasilatu tubarriru lagaya ba alagayatu tubarriru wasila ba yahudawa har yanzu suna akan wannan su inda za su cimma burinsu duk hanyar da suka bi suka yi ko ma menene irin barna inda sun cimma burinsu sun saka suke so saboda duk wanda suka zama ya zama victim akan hanyar su ta kokarin cimma manufansu kawai shi ya jawo kansa wanda aka kashe shi wanda aka lalata da dukiyarsa wanda aka ci namansa wanda aka kome su dai su kai ga abin da suke ne shi da suka ce the end justify the means kenan daidai kenan su abin da suke amma musulunci ce alwasilatu tubarrirul gaya hanyar da kabin shi yake nuna karshen alheri ne ko ba alheri ba in dai ka bi mummunan hanya karshe ba zai zama alheri ba to tantancewa tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu da wasila da kuma gaya rashinsa shi ya sa mutanen maka suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahalar banza yake sha amma shi din da sahabbai da suke tare da shi sun san cewa akwai ƙarshe wanda kuma wannan mai alkhairi ne don haka shi yasa suke haƙuri wato kenan duk abin da ake ganin wauta suke a kansa kamar ɗalibi ne ya sha wahala a makaranta saboda yana tunanin zai ci jarrabawa in ya ci jarrabawa ya karɓi satifiket ɗinsa mai kyau yanzu wannan wahalar da ya sha ba ta zama ta banza ba ya karɓi satifiket ɗinsa mai kyau na digirin ɗinsa ko na secondary school ko na masters ko mai phd da sauransu duk azabar da ya sha ya yi ending up da satifiket wanda yake mai kyau don haka hangensa na cewa at long run zai karɓi satifiket ɗinsa yakan ba shi dama ya haƙurin wahalar makaranta ya kuma kashe dukiyarsa kuma don makaranta mun fahimci wannan to wannan shine bambancin annabi sassa da sabansa da mutanen maka a mahangar me yasa ake shan wahala dakar su sun da sun suna da manufa da suke so su cimma ranar lahira a gurin allah maɗaukakin sarki shi yasa sai suka yi haƙuri da duk wahalar da mutanen maka suka ba su mun fahimci wannan to shine sai suke cewa laƙad a ƙaita nafsaka ya muhammad ka sa kanka a cikin wahala marar amfani alhali annabi sallallahu kuma ba haka bane Allah madaukakin sarki saukar da wannan ya rada karfafa masa zuwa ya ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da wannan alqur'anin ba wato kenan dan ka sha wahala wannan kenan wasu malamai suka ce a'a abubuwan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban suke na ibada shine misali suka yi karatu suka karatu alƙur'ani su sallan dare kamar da Allah da take cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wannan wahalar da suke sha azumi wahala ne sallah kanta wahala ne ka ɗauki dukiyarka ka bayar da sunan zakka ko da sunan sadaka alhali da wahala ka samu ta to wayannan abubuwan suke gani suka ce a ta za a yi wayannan mutane su rika abin nan sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam laqad ashkaita nafsaka ka sa kanka a cikin wahala da kuma wato kenan abin nan ka tashi cikin dare duk mutane suna kwance suna bace kai kana ta zungu da sallah ko kuma ka samu wani lokaci ka zana kana ta karatun alqur'ani wani abin da ba wani abin nan ba kenan kana wahal da kanka akwai misalai da yawa wanda suke nuna cewa yana da cikin dalilan da ya sa mutanen maka suka fassara annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa yana wahal da kansa kuma wahala wadda take ba ta da amfani Allah madaukakin sarki kuma ya saukar da wannan ya ce masu ba haka bane wannan alkur'ani ba mu saukar maka shi dan wato kenan ka sha wahala wadda take marar amfani ba eh ba mamaki a cikin hanyar tafiyar akwai wahala wani ko shi yasa har kwanan gobe za ka ga musulmi za ka iya raba shi da musulunci ta hanyar yaudara amma da ba ta hanyar tilastawa sau da ai akida ce wadda take rasika a cikin zuciyarsa zai iya jurewa ka harbe shi akan kalmarsa ta la ilaha illallah zai iya zaida ka sare shi zai iya da ka masa kun in ka ga ka da musulmi akan musuluncinsa to sai ka yi amfani da yaudara da hankalinsa ka ji hankalinsa amma ba tirsasawa ba tirsasawa baya son musulmi wato kidan ya bar addini to Allah madaukakin take ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani dan ka sha wahala marar amfani ba to mu je إلا تذكرة لمن يخشى illa face tazkiratan dan ya zama wato kenan gargadi dan ya zama gargadi liman ya ga wanda yake wato kenan mai jin tsoron Allah maɗaukakin sarki tsoron da ake nufi a nan shine tsoro wanda yake wato kenan ya kunshi abubuwa guda biyu ya kunshi alkaufu da almahaba tsoro da kurjini idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan ba lalle ne ba da natijar da ake bukata a nan wurin ba saboda gargaɗi ne ga wanda yake jin tsoron Allah sannan kuma wato kenan kwarjinin Allah ɗin ko kwarjinin ranar lahira ko kwarjinin wutan annama yana kama shi don sau da yawa za ka ga kana jin tsoron mutum kare maka kaza amma wallahi baka shakkarsa baka shakkarsa duk abin da zai faru ya faru akwai kuma wanda kake shakkarsa amma baka jin tsoronsa saboda haka tsoro wanda yake akwai kwarjini a cikinsa wanda zai hada guda biyu kana tsoronsa kuma yana maka kwarjini yana cika maka wato kenan ido ake cewa ne yana cika maka ido to wannan shine kashiya da ake magana saboda alqur'ani kaɗai zai zama wato kenan taskiratan gargadi ne liman ya sha ga wanda yake da wannan kushu'i din saboda haka na farko yana jin tsoron Allah sannan kuma yana ganin kimar Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarsa yana ga abin inda aka ce abin Allah ne ya fi ƙarfinsa kawai shi ya san ba zai iya ja da wannan ba wannan ba layinsa ba ne ba ma yana da ganin wannan kwarjinin na musulunci ko kwarjinin na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kwarjinin na Allah maɗaukakin sarki ko kwarjinin lahira wanda duk aka kimsa masa a cikin wato kenan karantarwa yana da wannan sannan yana tsoron mummunan makoma to wanda ya tara wa'annan abubuwa guda biyu to shi zai ɗauki wa'azi da ke cikin alkur'ani amma ba haka ba zai karanta kawai tashi ya tafi abunsa za a karanta masa ya dariya za a karanta mai da sauransu saboda bai samu wato kenan cikakken abin da zai sa ya dankwafu wato kenan akan abin nan ba to irin wayannan mutane aka ce an saukar da alkur'ani dan ya zama gargadi a gare su don haka yake cewa fa zakkir bil qur'ani man ya kafa wa'idi wannan alkur'ani ku je ku gargadi da shi amma ga wanda yake jin tsoron narkona so wanda yake tsoron Allah madaukakin sarki da narkon Allah madaukakin sarki shine zai abina sai ya zakaru man yaksha wa yatajannabuha al-ashqa da sannu wanda yake da wannan kushu'i din a cikin zuciyarsa wanda yake dauke da waɗannan sifofi guda biyu to shi zai dauki wa'azi zai dauki wa'azi sannan wanda yake marar rabo kuma shine za a yi wa'azi a faɗi gaskiya tsakani da Allah kuma hakan take sannan kuma ya zama wato kenan bai dauke ta ba to saboda haka Qur'ani kansa gaba ɗayansa gargadi ne gargadi ne da wa'azi da nusarwa da shiryarwa da ilmantarwa da karantarwa da wato kenan daidai mutane a kai amma wallahi ba kowa bane zai dauke shi sai wanda Allah madaukakin sarki ya masa muwafaka don haka Allah madaukakin sarki ke cewa yudulli bihi kafiran wa yahdi bihi kaseeran a dalilin alqur'ani da yawa da mutane suna mutuwa suna bata suna bata a dalilin alqur'ani da yawa mutane suna shiriya wanda suke bata a dalilin alqur'ani su ne wanda ba su san alqur'ani ba ko kuma sun san shi ba su yarda da shi ba ko kuma sun yarda da shi ba su fahimce shi ba suna abin da yake warware shi ko kuma sun sani suna yin son zuciyarsu akan abin da yake warware shi to duk waɗannan mutane guda hudu wato su za su iya shiga cikin wanda za su bata a dalilin alkur'ani wanda suke shirya kuma wato kenan kaga akasin wancan ne na farko wanda suka san alkur'ani don haka shi sa ake cewa babu yadda za a yi musulmi ya zama yana nesa da alkur'ani kuma yana tsammanin shirya ba zai yiwu ba dole sai ka kusanci alkur'ani dole sai ka nemi shirya daga alkur'ani sai ka karanta shi ko kuma ka saurari inda ake karatunsa sai ka nemi bayaninsa ko ka nemi mai yin bayaninsa ko kuma wato kenan ka san duk wasilan da za ka zo kusa da alkur'ani dole hakan nan sannan ana bukatar wato kenan fahimtansa sannan ana bukatar aiki da shi da aiki da ajiyewa wato kenan aiki da son zuciya to duk wayannan su ne wato kenan in an tara su Allah madaukakin sarki ce ya saukar da alkur'ani dan gargadi ga irin wannan mutane to mu je mana تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولي Allah madaukakin sarki ce wannan alkur'ani da kuke gani tanzilan saukakke ne ko saukarwa ne ai anzalahu inzalan an saukar da shi ya zama masdar kenan ko an saukar da shi wani alkur'ani ya zama asalin saukarwa ne mimman kalakal arda daga wanda ya halicci kasa was samawatil ula da sama wadda take wato kidan madaukakiya eh da sama wanda take madaukakiya ma'ana alƙur'anin shi kansa jumlatan ba komai ba ne tanzilan saukakke ne daga wanda ya halci sama da ƙasa a nan me yasa aka aka keɓance sama da ƙasa wanda ya halci sama da ƙasa kan waye ba Allah ba me yasa aka ce sama da ƙasa kadai ai akwai wasu abubuwan da ba sama bane ba kuma ƙasa bane me yasa ba a saka su ba sai aka ce wai an keɓe sama da ƙasa saboda sun suka fi kusa da wanda yanzu aka saukar alkur'anin dominsa su ne 'ya'yan adam da aljanu ko mutane da aljanu sauraka sun tashi sun ga sama sun ga kuma ƙasa sannan sama da ƙasan nan allah maɗaukakin sarki ya tsara su a tsari wanda yake mai tsari wanda yake mai kyau babu kuskure a cikinsu babu wato kinan a na ƙasu farji ilbasara hal tara min futurin ko sun marji ilbasara karrata ne yankalibu ilaika albasaru khasi'an in ka duba sama ka caje duk abubuwan da suke cikin saman nan daga taurari da wata da ranaku da heavenly bodies nan gaba daya planet da sauran abin da yake duk cosmos nan da ke cikin saman nan ka caje ka caje ka caje zaka ga matsala a ciki babu kuma an tsara shi Allah kaɗai ya san dubban shekarun da Allah ya yi wa'ina abubuwa ko ba taba samu mistake a ciki ba wata kullun yana bada wato kenan wato kenan duty din sa rana kullun tana nasa taurari suna nasu abin da suke ciki suna nasu kuma a tsare tanan zai nuna maka cewa akwai kudurin ubangiji to wanda ya saman nan a samawatil ula sama wadda take madaukakiya ula din nan wato kenan ai kuliya ake nufi ko yawwa samawatul uliya amma sai aka rage aka ce samawatul ula ko yawwa kamar yadda kace inna hala ihdal kubar yawwa kaga kubar din sai aka rage wato kidan maimakon kubra sai aka ce kubar wannan yana daga cikin wasu usulubi na larabci to ubangijin da ya saman nan a tsarin ta wanda ke mai kyau sannan kuma da ƙasa ƙasar ita ma an tsara ta tsari wanda ke tintini an tsara shi tsari mai kyau Allah madaukaki sai ya tsara shi tsari wanda ke muke da ke ciki kai har abubuwan da suke cikin ta malamai suke cewa ko ga da Allah ke cewa wa fi anfusikum awala tufsirun a dubi a ka dubi jikin ku yanzu a jikin dan adam akwai abubuwa guda uku dan adam kafin ya samu nasuwa yana bukatar ya ci abinci yana bukatar ya sha ruwa yana bukatar ya shaki iska haka ne aka ce zai iya rayuwa kamar na kwana talatin bai ci abinci ba kuma bai mutu ba idan kwandishin ya yi muni ko kuma ƙasa da haka wannan shi yasa abinci da mutum yake ci sai allah maɗaukakin sarki yasa wani lokaci na hannun wani zai iya jinkiri bai kawo maka ba kana jin yunwa allah maɗaukakin sarki ya sallata fawansa wani lokaci a hannunka wani lokaci a hannun waninka so da a ce mutumin nan zai jinkiri kwana guda bai kawo maka ba ma ba za ka mutu ba kwana biyu ma ba za ka mutu ba haka ne sau da ka sai zama ya sanya shi a wannan tsarin ruwa kuma in baka sha shi ba aka ce za ka iya kwana goma ba ka mutu ba idan kwandishin ya yi wasu ne da haka sai zama availability na ruwa da rashin control ɗinsu a hannun wani ya fi sauƙi a kan na abinci saboda duration ɗin da za ka iya zama baka sha ruwa ba bai kai duration ɗin da za ka iya zama baka ci abinci ba da ka sai Allah ya rage damar a hannun wato kenan control ɗinsu a hannun wani amma iska sai aka ce za ka iya haƙuri baka shaƙi iska ba na ɗan wani ƙaramin lokaci ne da zaran wani ɗan ƙaramin lokacin ya ƙare baka shaƙi iska ba sunan ka ka tafi don haka sai Allah ya hada control ɗinta a hannun kowa babu wanda yake controlling din iska sai Allah maɗaukakin sarki da haka a kowane lokaci kana bukatanta a kowane lokaci akwai ta to kaga wannan shi ma tsari ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya tsara ma ɗan adam a cikin wato kenan hikimansa sannan a cikin jikin mutum kamar yadda likitoci suke faɗa idan ka ci abinci fiye da abin da kake bukata sai a gyara wannan abincin wanda kake bukatan a sa maka jikinka sauran sai a mulmule shi sai a da shi wani abu sai a ajiye shi a wani sito a jikinka saboda za ta yi wata rana ka zo kana bukatan abincin babu shi to saboda haka sai a mulmulo wancan abun a dawo da shi ya zo ya maka aikin da kake bukata to wannan sai ya zama wato kenan ya taimaka maka wajen rike rayuwar taka har zuwa wani lokaci shi yasa wani lokaci zaka ji bahaushe yana cewa wallahi har yin wata kare min ma a jikina jikinka yana bukatan wasu abubuwa amma ka ki ka saka abinci in ya gaji sai ya je ɗebo na cikin suto sai a zo a gyara shi sai a sa maka ci gaba warka daga aiki sai ka ce wallahi ta kare min ma a ciki kenan abin da yake bukatan an samu wani abu an zo an saka shi amma yaushe Allah madaukakin sarki ya tsara wannan tintintini tun fil azal ko to saboda haka abin da kake bukatan sai zama ana canja shi ya dawo daga glycerol ne ko ya dawo me glucose ko sannan ya dawo eh daga glycogen ko ya dawo me glucose daga glucose ya dawo me sugar eh ya dawo sai zama ya baka energy ko yawwa to kaga irin wannan duk Allah madaukakin sarki ya tsara shi yana daga cikin halittun sama da kasa da dabarun da Allah madaukakin sarki ya abin yana kake cewa da yace tanzilan mimman kalakal arda wa samawati ula ai wa ma bainakuma ko yawwa ma wa ma fawqahuma wa ma tahtahuma to duka Allah madaukakin sarki shine ya saukar da wa'annan abubuwan shi ya halittun cikin wa'annan abubuwan kuma ya tsara su a tsari wanda yake mai kyau wanda ya kamata a ce ya zama wa'azi a gare mu توجه الرحمن على الأرش استوي الله مدaukakin sarki yace tayi baka san duk wannan wanda ya halicci sammai da kasan ba wanda ya wannan tsarin a sama da kasan da abubuwan da suke cikin sa irin wannan da muka faɗa a jikin dan adam ba zai kirgu ba sannan duk halittar da suke cikin kasan nan su ma akwai tsarin da Allah madaukakin sarki duk ya tsara musu irin wannan ban mamakin amma Allah baka san shi ba to baka san shi ba shine ar-rahman shine Allah mai rahama Allah mai rahama kaga sai aka yi amfani da kalmar rahamaniya saboda da musulmi da arne kowa yana cikin wannan wato kenan moriyar abubuwan da Allah da kwakin sarki ya tsara ɗin sama da ƙasa an tsara su ne dan dan adam shi yasa aka ambace su kuma aka sa shi a tsakiya ya mori saman ya mori wato kenan ƙasa zan yi ji daɗin bautawa Allah da kwakin sarki shi Allah ar-rahmanu din nan istawa alal arsh ya daidaita wato kenan akan al'arshinsa illa iyaka abin da malamai suka ce istiwa a yali bihi irin dace daidaitan da ya dace da shi mu ba mu san yaya ya dace abin nan ba yaya yake abin nan don haka yadda muka daidaita yanzu akan kujera ba lalle ne haka Allah madaukakin sarki daidaituwarsa akan al'arshi ba shi ya san yadda ya daidaita akan al'arshinsa amma mu namu imani ne kawai mun yadda cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshinsa kamar yadda ya faɗa cewa ya daidaita akan al'arshi illa iyaka ala haddi qaulihi ta'ala laysa kamislihi shay'un babu wani abin da yake wato kenan misalin Allah madaukakin sarki saboda haka manyan manyan malamai na da suka gabata in an tambaye su yaya ne ne Allah ya daidaita akan al'arshi sai su ce to yanzu dai tunda Allah ya ce ya daidaita kuma ya daidaita ko mun san da wannan kuma mun yadda da shi amma ya ya daidaita wannan ba mu san shi ba sannan kuma neman sai mutum ya gano to wannan kuma zai isa shi a cikin wani tsari daban wanda zai kai shi zuwa ga bid'a ko kuma wato kinan fiye da bid'a a tsarin wato kinan rayuwa don haka yana daga cikin abubuwan da kawai dan adam abin da ake bukatansa shine itikadi yayi imani da shi a haka Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi kuma mun yadda Allah ya daidaita akan al'arshi ya ya daidaita a kan al'arshi wannan bai ba namu bane don bai gana mana yadda ya ba kuma mu san yadda al'arshin take ba ko da haka ba za mu san yadda ya daidaita ba wadda ka neman kwakwaf din zai iya kai mutum zuwa ga tunanin wani abu daban kuma wanda zai kai shi inda watakilan ma la yuhmad uqubahu abin da karshe na nan zai kai shi daga karshe ba lalle ne ya zama tunani mai kirki ba to mu je malam له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري Allah maɗaukakin sarki ya ce lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mallakan abin da yake cikin sammai din nasa ne yanzu muka maganar sammai ko to duk abin da yake cikin saman nasa ne mallakan sa tana hannunsa babu wani mutum ko wata halitta da ya taba kilemin cewa nasa ne a claiming ma yanzu ne zo ce ai duk abin da ke cikin saman nan wato kenan nawa ne wallahi babu wanda isa babu wanda isa na Allah madaukakin sarki ne haka ma kuma abin da yake kasar ko yanzu duk abin da yake kasar nan da mu mutane da duk wasu halittu masu rai da marasa rai duka mallakar Allah madaukakin sarki ne duk abin da kaga mutum ya kirkiro a ban kasar nan to nasa kawai abin da ake kira ganowa ne amma ba kirkirowa ba sau da ko su turawa sun yi da suka ce mata can neither be created nor destroyed ko but can only change forms from one stage to another yawwa duk abin da Allah ya halitta ba zai ka kawo sa ba ko kuma ba zai ka kirkiro wani ba ba abin da za ka kirkira kirkira an riga an gama ta la jadida illa tajdid babu wani sabon abu sai dai sabuntawa sau da haka yanzu za ka ɗauki wannan da wannan da wannan na Allah wadda kuke sarki ne ka hada sai baka kaza naka kawai hada hada ne amma dai ainihin components da aka yi koma menene already yana nan Allah madaukakin sarki a binan ko ba za ka iya kawo wasu abu ko ba za ka iya lalata shi zama babu shi kwata kwata ba za ka iya ba yanzu misali dauki misali dutse ko wannan abun haka yanzu babu yadda za a yi ka nike shi zama babu shi kwata kwata sai dai za ka iya canza masa yanayi ka nike shi ka zama da shi gari ka shekar da shi amma dai yana nan kwamfanin ɗin in an sake tsaro shi ko zai sake dawa amma ka zama babu shi kwata-kwata ba zai yi ba ko yau sai dai ya canja daga wani yanayi ya wato kenan ya koma wani yanayi don haka wannan yana da tabbatarwa da cewa da Allah ya ce mallakan abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai nasa ne to wannan magana haka take tabbatacciya ce wa mata ta tsara to sai kuma sake cewa da abin da yake karkashin wato kenan tsara haka ne wa ma bai kuma da abin da yake tsakaninsu sannan sai ce wa mata ta tsara da abin da yake karkashin tsara in an ce tsara shine wato kenan turbaya ƙasa wannan da muke kanta ko malmar ko illa bin tsara wala wurtaka ufuka sama'i bisulamin lam yaklidi saboda kasa wannan ita ce asara to amma sai Allah wadda kuka take wa mata ta hada abin da ke karkashin ta duk inda ka bude ka tora ka tona zaka iya samuwa wani abu duk inda ka tona ka tona zaka iya samuwa wani abu kamar wannan aya ishara ce cewa Allah madaukakin sarki ya boye wa'ansu abubuwa a cikin kasa don haka amma an ba ku satar ansa ne ko cewa ai akwai wani abu a cikin kasa shi ma na Allah ne sannan aka ce sama da kasan an yi su ne don ku yi amfani da su ku yi manipulating din su ku yi amfani da su don ku ji daɗin bautar Allah to sai aka ce muku to a cikin ƙasan ma akwai wani abu da aka boye kuma shi ma na Allah ne kamar ishara ake cewa ku bincika cikin ƙasa za ku samu wasu abubuwa za ku samu ko aka ce iltamisur rizqa fi khabayal ard ku nemi arziki cikin abin da ƙasa ta boye a cikin ta akwai ƙasa don haka kun bincika musamman mutanen zamanin yanzu za su fahimta wannan ayan akan nada na daɗin ma sun fahimce ta amma yanzu su abubuwa sun bayyana za a iya tonowa petrol a ciki da duk wani kamfanin ɗin da ake iya samu na crude oil da ake mekin za a tono zinari to mutane da sun san zinari za a tono azurfa sun san azurfa yanzu za a tono wasu abubuwan da da ba amfani da su irin su wannan abin da ake siminti nan da shi gypsy irin su columbite irin su menene arsenic ne ko menene arsenic eh yawa har da charcoal ko yin su coal coal din ko eh coal eh su kawolin su uranium ko duka waɗannan da mutanen da ba su ma san da su ba in san gasu ma sai dai su tsallaka su wuce kawai su ga abin nan wai aka ce wai me ya amfanin zinare a alade Hmm? zinare na miliyan goma ka zo ka ba alade me zai da shi to haka ne da ga shi abin ga tsadarsa ga kome da kome haka ne amma bayan da amfani da zai musu wadda aka haka za su wuce shi su bol da shi ma kawai sun gada wasu wuce abinsu amma yanzu in an gashi ba za a bar shi ba ko yawwa akwai abubuwa kuma kuma har yanzu akwai wasu abubuwa da ba a gano su ba daga baya za ka ga ana ta kirkiran abubuwa da yawa kuma wata kenan ana gano su to saboda Allah mu da kucin take duk waɗannan ko da an gano su daga baya kar wani ya rikice ce nasa ne a'a mallaka ne na Allah madaukakin sarki sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ya halice su ne don ya ba ku dama ku ciro su ku yi manipulating din su ku yi aiki da su ku ji daɗin rayuwa don ku bauta masa ba wani abu bayan wannan to mu je وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي Allah madaukakin sarki ce wa in tajhar bil qawli inda za ku bayyana magana ma'ana duk abin da kuka bayyana na magana a rayuwar duniyan nan duk abin da kuka bayyana na magana ko fa inna hu ya'lamu sirra to Allah madaukakin sarki ya san abin da aka asirce din ma kuma akwa da abin da wato kenan kuka boye ko yawwa ma'ana wannan shine in kun bayyana magana ma Allah madaukakin sarki ya santa idan kun boye magana ma Allah madaukakin sarki ya santa sannan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina akwai masu rubuta duk abin da ka faɗa sannan aka ce ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid kowanne lafazi ka fitar wato kenan raqibun atidun za su rubuta don haka daga karshe Allah yake ta inna rusul inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna duk abin da kuke yi na makirce lalle manzanninmu suna rubuta su suna rubuta su saboda haka yanzu a gurin Allah maɗaukakin sarki da abin da ka faɗa a fili da abin da ka boye shi duka kama a fili kan shi ko to yanzu ba Allah maɗaukakin sarki ba yanzu zamanin nan namu me yake faruwa da zaran an zo an kafa kamaran nan ka sani ba ka sani ba duk abin da kake yi tana rago dubo ran da aka bukata in an zo an kunna aka jawo sai a ganka kana yin duwana abubuwa in ne daga cikin abubuwan da yahudawa suka kama mutane musamman shugabanni na duniya da musulminsu da wanda ba musulminsu ba musamman mutanen da suke da itikadi da addini ko na musulunci ko na kiristanci ko na yahudanci to za ka samu suna wannan tsibirin da suke faɗa na amerika nan tsibirin wa ake ta ne eastern ko? eh? eastern tsibirin eastern an je an kaba wani tsibiri an je an samu abubuwa na tsafi da kafirci da bauta ma asalin shaidan da kowane irin fasadin da baka taba ganinsa ba a ban kasa da yadda ake tafiya da yara 'yan shekara goma sha biyu sha uku sha hudu a tafi da su a je a duk fasikancin da za a yi da su a da karshe a yanka su a sha jininsu a yi komi da komi da su duk wannan barnar tana nan da bautar da ake yi shaidan a wannan gurin duka sai aka ce kenan mafi yawa kusan duwanuwa ne kenan a duniyan nan musamman duniyar wa'yanan mutanen da na irga to yana zuwa wannan gurin yana zuwa wannan gurin to shi yasa shugabannin duniya ba za ka iya samun control ɗinsu ba duk wanda ya je shi ko zo ɗaya ya je shi to dama daga cikin shari'in na masu kana cikin wani kungiya ta cult ko ta cult idan ka je ka kuma ka kana ga kaman ka je no man's land ne ko za ka yi abin da ka ga dama ko kuma za ka yi abin da za a dora ka amma duk abin da ake kowane motsin ka ɗaya akwai kamara tana rekodin ɗinka kuma an buɗe maka fayil na musamman don haka sai ka zama committed sosai shi kenan to irin wa'annan da suke zuwa wannan gurin su ne suke mulkin duniya yanzu su da suke mulkin duniya idan ka ce kana son mulkin duniya su ke sai a ɗaure maka gindi sai ka same shi amma za a kafa maka sharuɗa ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi kuma dolan ka kai wallahi akwai da suke cewa donald trump baya son ya yaƙi iran amma skandal ɗin da su faru da shi a duniya har an ɗan fara nuna wasu ya sa dole sai ta da wannan yaƙi babu yadda ya iya akwai wanda suke cewa muhammad yusuf bai so aka tada yakin boko haram ba amma abubuwan da aka nuna musu da su da su shekaru dole suka tada wannan yakin saboda sun zama committed a cikin wayansu abubuwa to irin waɗannan abubuwan hakan da zaka ga shugabannin kasashen musulmi kun rasu yadda za ku yi da su suna ji suna gani ba za su iya abinan abinan ba yanzu sun ba america basis a cikin kasashen musulmi sun samu kasar da ake ganin cewa kasar musulmi ce wadda take da ɗan ƙarfin da za su abin nan yanzu sun sa base sun sa kasar musulmi daga nan suke harbanta ita na ta harbuwa kasar musulmi yanzu yan anjima wani lokaci zarewa jikin sasewa zai za su buri yana yakin musulmi iran za su harbi kasashen musulmi kasashen musulmi za su harbi israel yanzu kowa zai kashe kowa kowa zai kashe kowa kamar da duk ƙungiyoyin da ake ta kawo waɗin da su abin da a isi su haye da sauransu nan za ka samu kowanne suna da wani abin da aka gina su a kai wanda za su zo wa za su kashe musulmi ko karar da suka gama yanzu wa suke kashewa musulmi wannan bandit wa suke kashewa musulmi duka waɗannan abubuwan kowa sai an ɗauki ɗaya daga ciki ko ta wani hali ne an kashe wannan kasar ya je shi ya yi wani ɓarnarsa an kuma rekodin dinta sai a zo to ga abin da kake so kai in baka yi haka ba ga abin da take sai a dole a nuna maka kuma fara tallata shi a duniya kai ko ba za ka so haka ba da ka sai ka ta musu abin da kake so to yanzu kenan kaman kai ka ce duk suna kallon mutane ta ko ina a dalilin kamara idan dan adam zai yi haka min babu aula a cewa Allah madaukakin sarki yayi wannan Allah madaukakin sarki yayi wannan saboda ka already dama Allah madaukaki sarki ya riga tsara wannan abu in an zo kawai dama sawa za a yi kawai shikenan kowa zai ga komai to shi yasa za a ce maka ikra kitabaka a karanta maka ai a nuna maka a baka littafi karanta saboda ka dan adam zaman sa lafiya kawai shine wato kenan ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya fahimci cewa Allah yana kallon sa a ko ina saboda ka a ko inan kare abin da za a zo a nuna a ci bai daidai ba shi ke nan sada ai akwai yawan mutum da sara'ir kuma lahomin kuwatin wala nasir dole za a samu wannan rana to mu je malam الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
Allah madaukakin zai kija Allah inda har yanzu ba gane ar-rahman wanda yake alal arshi stawa ba ba gane wanda yake wato kenan lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma ta ta duba gane shi mata bura fito maka balo balo shine Allahu la ilaha illa hu shine Allahu Allah kenan Allah kenan aka ce hal tasma ta'lamu lahu samiyan ka taba ji wanda ake kiransa sunan Allah ba ba wanda yake sa ko arna ba sa sa sunan ƴaƴansu Allah to saboda haka shine Allah shi Allah nan la ilaha illahu babu wani Allah in ba shi ba ba a ce rabbu ba sau da rabbu bangiji mutane yana da fasara da yawa ko dan daga kalmar tarbiyya ne amma sai aka kawo maganan uluhiyya sau da rububiya ita take dilin da almadiyat abubuwa da suke zahiri amma uluhiyya kuma tana da spiritual ne tana dilin da wato kina abin da shafi spirit zuciya abinda mutum yake itikadi a cikin zuciyarsa ya kulle a cikin zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki ƙwara ɗaya ne kuma babu abin da ya cancanci a masa bauta sai Allah maɗaukakin sarki to wannan shine la ilaha illahu an ce al'ilah shine al-ma'bud abinda ake masa bauta abinda ake tsammanin wani alkhairi a gare shi wanda yake za a same shi a sakamakon yi masa bauta to Allah madaukaki sarki ce babu abun bauta illa huwa sai dai shi kawai lahul asmaul husna Allah madaukakin sarki yana da sunaye wanda suke masu kyau yana da kuma sifofi wanda suke masu kyau bayan Allahu akwai Ar-Rahman bayan Ar-Rahmanu akwai Ar-Rahim Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira ce a zo a bauta wa Allah shi shi kadai can ko zai zaga jana magana Ar-Rahman zaga jana magana Ar-Rahim zaga ce to ai yanzu kuma Muhammadu kwabata ta bayyana fili ya ce kar mu bauta wa alloli da yawa kuma shi ma yanzu bayan Allah din yana da wani kuma abu bauta wa Ar-Rahman yana da wani Ar-Rahim ya koma cikin yadda mu ma muke sai Allah ce a a ba ka bari ka gaya musu kulli da ullaha aw da Ar-Rahman ayyan ma ta da'u malahul asma'ul husna ko ku ce Allah ko ku ce Ar-Rahman duk abin da kuka kira daidai ne bayan wannan ma Allah maɗaukakin sarki yana da wa'insu sunaye wanda suke kyawawa shine mai halitta shine mai kashewa shine mai rayarwa haka ne shine mai arzutawa shine wato kenan mai ba da mulki mai kaskantarwa da zai sauransu Allah maɗaukakin sarki yana da wato kenan sunaye da yawa dahul asma'ul husna to mu ji malam وهل تلك حديث موسى
lokaci to alhamdulillah to za mu dakata nan insha Allah ta'ala an ce lokaci yayi da fatan da muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah gane da mu kuskuren Allah ba mu ikon ya Allah
ɗalibin da yake satar amsar jarabawa ne
to kace fata satar satar amsar da zada ga izada ce go a da amsa ne kawai
akwai babbace da satar ansa da satar kuɗi gaskiyar lamari satar ansa yana nuna weakness na ɗalibanmu da tsarin kuma da muke da a kansa na karantarwa an sa mu a cikin wani irin yanayin da san karatu ya fita cikin zuciyar mu gaba daya saboda ne su kansu